إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وأعاذنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في جميع أموركم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها فإن الله جل جلاله ساعلكم عما حملكم إياه يقول الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه في كل شيء وبين لنا ثمرات التقوى وخيراتها وبركاتها إن اتقينا الله تبارك وتعالى فعلينا بتقوى الله جل جلاله في كل أمورنا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك ثم اعلموا يا عباد الله أنه بحصول الوئام بين الزوجين وبين الناس تتوافر السعادة كما قال الإمام الشاطبي وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلع ويتهيأ الجو الصالح للتربية وتنشأ الناشئة في بيت كريم مليء بالمودة عامر بالتفاهم بين حنان الأمومة وحدب الأبوة فلا منازعة يكون البيت بعيدا عن المنازعات والمخاصمات والاختلافات وتطاول كل واحد عن الآخر فلا شقاق ولا نزاع ولا إساءة إلى قريب أو بعيد عباد الله تمسكوا بهدي الله ورسوله وتمسكوا بتعليم الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عباد الله اعلموا أن صلاح الأسرة طريق أمان الجماعة كلها وهات أن يصلح مجتمع وات فيه حبال الأسرة كيف وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذه النعمة نعمة اجتماع الأسرة على تآلفها وترابطها في قوله جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون عباد الله تمسكوا بهدي الله ورسوله لا تلعبوا بهما فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ثم اعلموا يا عباد الله أن الزوجين وما بينهما من علاقة وطيدة وعلاقة ثابتة قوية وإن الوالدين وما يتراءى في أحضانهما من بنين وبنات يمثلان حاضر أمة ومستقبلها ولذلك فإن الشيطان حين يفلح في فك روابط أسرة لا يهدم بيتا واحدا ولا يحدث شرا محدودا وإنما يوقع الأمة جمعاء في أدم مسائل وشرر مستطيل ورحم الله رجلا محمود السيرا طيب السريرا سال الرفيقا لين الرؤوفا رحيما بأهله حازما في أمره لا يكلف شططا ولا يرهق عسرا ولا يهمل في مسؤولية بل يقوم بها كما أمره الله تبارك وتعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورحم الله امرأة لا تطلب غلطا ولا تكثر لغطا صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله كما قال المولى جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله جعلني الله وإياكم من أهل طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى أمركم بتقواه في آيات كثيرة من كتابه الكريم وأمركم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة كثيرة متعددة فعليكم أن تمتثلوا تقوى الله تبارك وتعالى التي أمركم الله بها واتقوا الله أيها الأزواج فاتقوا الله أيها الزوجات فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمرا قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون جعلني الله وإياكم من المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم لا تؤسر أمورنا اللهم لا تؤسر أمورنا اللهم لا تشتت أمورنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗanwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan al'amuranmu gaba ɗaya ƙanana da manya bayyanannu da ɓoyayyu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni da mu ji tsoron shi cikin ayoyi masu tarin yawa saboda haka wajibi ne mu kiyaye dokan Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya mu bar wasa da riko da addinin Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya halicce mu ne domin mu yi addinin ba dan wani abu Allah yi mu ba ba dan mu ci mu sha mu sa sutura mu yi gidaje mu hau motoci ba mai gidaje mai kamfanin nuka ba don wannan ba waɗannan duka Allah ya yi su ne domin su taimaka mana akan mu yi addinin Allah yadda ya kamata su sa mana natsuwa sa mana kwanciyar hankali su sa mu ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala ya halice mu to kenan addini shine gaban komi duk wanda ba yin shi to ya baro abinda ya zo yin shi a cikin wannan rayuwa ta duniya saboda haka mu dage mu ci gaba da bin dokan Allah mu ci gaba da jin tsoron Allah mu ci gaba da riko da addinin Allah subhanahu wataala domin dan haka ne Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan duniya sanan mu sani cewa da haɗin kai tsakanin ma'aurata da muke ta maganar su satuttukan nan da haɗin kan da ke tsakaninsu ne ake samun cikakkiyar rayuwa ake samun rayuwa ingantacciya a samu farin ciki a samu jin daɗi kuma ba wai ma'aurata ba makwabta ba idan suna da haɗin kai suna son juna kowa na son ci gaban wani to da haka ne za a samu farin ciki a cikin rayuwa haka ma iyali dangi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya ko kuma waɗanda suke ɗan namiji da ɗan mace ko kuma ɗan namiji da waɗanda suke ‘ya'yan maza dole sai da irin waɗannan haɗin kan ne sa'annan za a samun cikakkiyar rayuwa amma duk lokacin da babu haɗin kai kowa ya kama gefe kowa ya yi wajen shi to ba yadda za a yi rayuwa ta samu ci gaba ba yadda za a yi ka ji daɗi in ma ka ji daɗi to jin daɗin yau ne da gobe daban da gobe to gata fi sai ka yi kuka gata sai ka yi bakin ciki saboda abin da Allah ya ce a dunkule wuri guda ɗaya ka ki kamawa a dunkule wuri guda ɗaya dole a sha wahala saboda haka iyali ma miji da mata da 'ya'yansu suna samun jin daɗin rayuwa ne idan sun dunkule wuri guda ɗaya dunkulewar su ita ke ba da yanayi kyakkyawa na samun tarbiyya da 'ya'yansu maza da 'ya'yansu mata wannan dunkulewar tasu da haɗin kan nasu shi ke samo masu yadda 'ya'yansu za su tashi a cikin gidan karamci gida mai daraja gida mai albarka gidan da yake cike da ƙauna da soyayya gidan da yake cike da rayuwa ta fahimtar juna tsakanin tausayin uwa da kuma taimakon uba gida ne wanda ya yi nisa daga duk wata rigima da duk wani rikici da duk wata hatsaniya da kuma ainihin babakeren da wani zai ma wani a tsakanin iyaye guda biyu miji da mata saboda haka babu sabani babu jayayya shi ke kawo irin wannan rayuwa mai daɗi shi yasa Allah ya ce wala tanazaru wa tafshalu Allah ya ce ku bai rigima in kuna rigima sai ku yi rauni sai karfin ku ya rage sai ku zamanto ba ku da karfi sai ya zamanto ba ku da tasiri ga uwayen ga ga yayanku maza da mata in dai kuna rikici kuna rigima suna gani to shikenan babu abin da za su doka na kwarai wurin ku shi yasa Allah ta'ala ya hana rikici kuma Allah ya hana ma al'umma gaba daya zan rikici suna jayayya ni in yi gabas kai kai yamma ni in yi kudu kai kai arewa ni in ce eh kai ka ce a'a wannan yana daga cikin abin da yake kawo ma al'umma rauni al'umma ta zamanto ba ta da karfi to haka ma zamantakewa ta iyali in dai ana jayayya in dai ana rigima in dai ba a fahimtar juna to ainihi karfin waɗannan masu gidan yana ragewa to saboda haka yara za su tashi a cikin irin wannan gida wanda babu jayayya babu rigima sa'annan kuma babu cutarwa zuwa ga wani na kusa ballantana wanda ke nesa ba a cutar da kowa yan wa musulmi mai riko da karantarwa addinin musulunci mu aje duk wata koyarwa mu aje duk wani son rai da son zuciya mu yi riko da abin da Allah ta'ala ya koya mu mu yi riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu shine albarkar rayuwarmu shine za mu samun tsira duniya da lahira mu sani cewa gyaruwar gida guda daya gyaruwar iyali daya tamkar gyaruwar al'umma ne gaba daya kuma idan gida daya ya gyaru na al'umma to hanya ce ta samun aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'a kabdinsu domin in gida guda ya gyaru to duk gidaje za su gyaruwa haka in gida guda ya lalace to duk gidaje za su lalace saboda haka ba yadda za a yi al'umma ta gyaru ba yadda za a yi gungun mutane ya gyaru alhari alaƙa ta rayuwa ta iyali ta lalace ta taɓarɓare ba ta ƙwarai bace ba wadda Allah subhanahu wataala ya ce a yi bace to dole ne al'umma su samu matsala saboda wannan gidan ɗaya daga cikin gidajen al'umma ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana nema da ya mana game da haɗuwa game da haɗin kai game da zaman lafiya ta iyali game da dunkulewar mauri guda ɗaya saboda wannan nema ce babba nema ce mai girma Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ta'ala shine sanya maku mata daga cikin kanku وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات كما الله يسنيا دغ ماتانكو يسنيا مكو ديا مزا da mata da majikoki kuma Allah ya ba ku arzikin abubuwa masu daɗi shin da ƙarya kuke fara gaskiya kuma da nima Allah subhanahu wataala za ku kafircewa kaga Allah ta'ala a cikin wannan haya yana bayanin cewa jin daɗin rayuwa shine al'umma su zamanto suna zaman lafiya suna kwanciya hankali suna da haɗin kai suna son junansu babu rigima babu ja'in ja ba gardan damu tsakanin al'umma wannan shine nema ta Allah subhanahu wataala ta cika gabayin shi to saboda haka da zara an ce gida ɗaya ya gyaru ba to al'umma ta gyaru in gida ɗaya ya lalace to duka sai shashe nan duk lokacin da zai ci nasara a wurin bata rayuwa ta gida tsakanin miji da mata da 'ya'yansu to shedan lokacin da yake rusa wannan gidan ba gida ɗaya ne ya rushe ba ya rusa gidaje da yawa sa'annan shedan ba wai yana haddasa wani sharri ne iyakantacce ba ɗaya ba wanda ya tsaya nan wurin ba a duk lokacin da shedan ya ɓata rayuwar iyali tsakanin miji da mata da ɗiyansu to tamkar ya jefa al'umma ne baki ɗayansu a cikin wani bala'i wanda in dai ba gyara wannan abin aka yi ba to bala'in zai tabin gidaje ɗaya bayan ɗaya sai ya rusa gidaje gaba ɗayansu saboda haka dan gida guda ya lalace alaka da zamantakewa ta gida dai ta lalace cikin gari to wallahi wannan gidan sai ya goga ma gidan da ke makwabtaka da shi dama da abu gaba da baya sai an samu lalacewan al'amurra sai an samu tabarbarewan rayuwa gaba daya sakamakon gida da ya kibin Allah ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka mu sani cewa alaƙar da ke akwai tsakanin miji da mata alaƙa kyakkyawa da kuma ainihin alaƙar da ke faruwa tsakanin uwaye da yaran da ke tasowa a ƙarƙashinsu da kulawarsu da ainihi taimakawarsu da ba su tarbiyyarsu kamar suna gudun rayuwa al'umma ta yanzu tana da kyawu idan suna abu mai kyawu rayuwa al'umma ba ta da kyawu idan ba su yin abu mai kyawu duk lokacin da wani gida yake gwadin tarbiyya mai kyawu to wannan yana nuna cewa rayuwar al'umma ta yanzu rayuwa ce mai kyawu haka nan gaban al'umma ma yana nuna goban al'umma manyan goban al'umma su ma za su zamanto na kware za su zamanto na kirki za su zamanto bayin Allah waɗanda suke bin Allah suke bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su kawo rayuwa ingantacciya a cikin al'umma su kawo kwanciyar hankali su kawo farin ciki su kawo annashawa da biyayya cikakkiya su kawo aikin yi a cikin al'umma duk lokacin da aka samu akasin haka aka samu sabanin haka to yana nuna cewa rayuwar da al'umma ke yanzu ba ta da kyau kuma nan gaban al'umma ba sai ya hi lalacewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana face wadda ta wuce ta bi ta alkhairi to saboda haka duk lokacin da abu ya lalace to gobe fa sai ya lalacewa jibi sai ya yi gobe lalacewa gata sai ya yi jibi lalacewa rana ya ce sai ya bi rana ya ce wadin da ta wuce lalacewa haka abin yake kullum abubuwa lalacewa za su zanki sakamakon mi mun yi watsi da koyarwa da karantarwa ta addininmu wadda addininmu ya ce mu yi ta tsakaninmu da matanmu mu yi ta tsakaninmu da ɗiyanmu mazansu da matansu saboda haka Allah subhanahu wataala yana tausaya ma magidanci wanda yake da kyawun rayuwa yake da kyakkyawar zuciya Allah yana tausaya ma mai gida wanda yake da saukin al'amari wanda yake da saukin kai wanda yake tausaya wa iyalin shi wanda yake jin kan iyalin shi wanda yake tafiya da al'amura kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bashi umarni wannan yana samun rahma Allah subhanahu wataala wanda bai dora ma iyalin shi abin da yafi karfin su bai wahalar da su bai sa su su yi abinda Allah ta'ala bai dora musu ba to wannan mutumin yana samun rama Allah subhanahu wataala saboda mi saboda yana koyi ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yayin korin Allah shine wanda yake kyautata ma iyalin shi to kuma ni na fi ku kyautata ma iyalina saboda haka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyali ba tsangwama masa ake ba iyali ba maza masa ake ba matanka ce matanka ne ba cutar da su za kai ba ba zama za kai da su kana kama kariya kana zalunta su ba kana baba kyari akan rayuwar su ba ba bayi bane tsantsa da Allah subhanahu wataala ya kawo maka balle kai musu kama kariya kai musu rayuwar da Allah ta'ala bai ce ai ba Allah ta'ala cewa ka tausaya musu ka kyautata masu ka dadada masu ka sani su ma cewa iyan wasu ne suna rayuwa mai kyawu suna jin daɗi ana ci da su ana shayar da su ana tufatar da su ana biya masu karatu ka ɗaukake su ka kawo su gidanka to bai kamata ba abin da suke samu a gidansu ka zo ka hana su a gidanka ba kamata ya ka kamanta in ma can an yi karyanka to ka zo gidanka kai mai dan karyi ne to ka kamanta to wani wallahi ba ya kamanta ba wani tsabar zalunci yake mai iyalin shi tsabar cuta yake ma matar shi wannan ba daidai bane duk wanda ya cuci matar shi ba ya samun rahama Allah subhanahu wataala domin ya ki yin abin da Allah subhanahu wataala ya ce ayi to da haka duk mutumin da yake kulawa da iyali yake taimaka ma iyali yake ainihin ɗaukar ɗawainiyarsu ko yaya abu yake ba ya yi zahi ya gaya masu to wannan yana samun rahama Allah subhanahu wataala sannan ita ma mace Allah ta'ala yana tausaya mata idan ta zamanto mace ce wadda ba ta neman kuskuren mijinta wadda jira take ta ji an ce yayi kuskure ba ta neman wannan kuma ba ta yawaita hayaniya da cucaniya domin mai gidanta ne yana sama gare ta ya fi ta daraja shi ne madaukaki a kanta saboda haka da ladabi da biyayya da ainihi kasa kasa da magana za ta zanki mai magana a matsayinci na ainihi mai gidanta matsayin shi na mijinta amma ba yana daga murya ita ma tana dagawa ba idan aka yi haka to babu ladabi babu biyayyar da Allah subhanahu wataala ya dora ma ya mace game da rayuwar da za ta yi da mijinta sa'annan kuma ya mace za ta samu rahama Allah matukar dai ta zamanto ta gari ci kamar yadda Allah ya ce fasalihatu mata na gari gyararrun mata waɗanda suke ba lalatattu ba ba batattu ba ne ba ma'abuta banna ba ne sa'annan kuma ta zamanto mai ɗa'a mai dukawa mai biyayya ga miji qanitatun masu tsananin biyayya ne ga Allah subhanahu wataala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah suna kiyayewa da gaibin da Allah subhanahu wataala ya ce su kiyaye ba da idan mazajen su baya su nan to ba za su cuci mazajen ba ba za su yaudare su ba ba za su yi ta ba ba tare da izinin mazajen su ba saboda mazajen ba su nan sai sun kira su ta waya ko da ina suke cikin duniya sai sun nemi izinin su in dai ba mazajen suka ba su izini ba cewa idan wani abu ya zo na ko kai tsaye na larura ne ba yadda za a yi to ku ta yi in dai ba wannan izinin aka bada ba to duk macen da ta yi ta mijinta ba ba tare da izinin shi ba ko yana gari ko yana cikin ƙasa ko ya hita daga cikin ƙasa to sai Allah ya tsine mata albarka saboda zamanta cikin gida shine mafi alheri gare ta fitar ta ba ta hita dole sai da izinin mai gidanta in ya ba ta izini ta fita in bai ba ta izini ba kuma dole ta yakuri ta zamna Allah ta'ala ya ce hafizatun lil ghaibi bima hafizallah saboda haka yan uwa musulmi kullun Allah subhanahu wataala yana umarnin mu da yin adalci adalci shine sabanin zalunci kowane ne ya zalunci billahi lazi sai Allah ya kama shi mai gida ne mata ce shugaba ne malami ne almajiri ne talaka ne kowaye zalunci zai game da fushin Allah subhanahu wataala kuma zalunci shike sa kasa ta lalace kowa ke yin shi ko mai gida ne yake yana taimaka ma wannan kasar ta lalace ta rasa zaman lafiya ta rasa kwanciyar hankali ta rasa abinci ta rasa aikin yi tattalin arzikin ta ya lalace duk wanda yake zalunci domin zalunci sabon Allah ne abinda kaji Allah ya ce bai san mai su baya son masu yin wannan aiki innahu la yuhibbu zalimi Allah ya ce wallahi shi baya son azzalimai duk wanda yake zalunci kowane irin zalunci ne to Allah baya kamar shi to Allah baya kamar ka yana kyamarka kaga mi zai maka fushin shi zai saukar da shi gare ka saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu bi Allah ta'ala cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu bi dokan Allah mu yi abin da yake shine daidai mu bar abin da ba daidai ba Allah yana umarnin mu da kyautatawa da abin da yake alheri ne kyautatawa ne dada da rayuwa ne to Allah subhanahu wataala yana umarnin mu da shi Allah na umarnin mu da mu ba ma'abuci zumunci hakkin da Allah ta'ala ya ce a bashi ka kai mai ziyara ka sadar da zumuncin shi kana da abin taimakawa ka bi shi karfi ka taimaka mashi sannan Allah ta'ala yana yin hani daga alfasha shaye-shaye zinace-zinace luwadi duk wani mugun aiki ha'inci cin amana duka Allah subhanahu wataala ya hana kuma Allah ya hana duk wani mugun aiki Allah na maku wa'azi ya mazajen ku ku bi Allah a wurin ainihin kyautata ma iyalanku kuma maza ku ga Allah a wurin kyautata ma matanku kowa ya kyautata ma kowa domin wannan shine jin tsoron Allah ya ku musulmi gaba daya ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku bi doka Allah ta'ala ku sani cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mishi sauki a cikin al'amarin shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah ta'ala zai sanya mai sauki a cikin al'amarin shi tsanani da yake tabaruwa cikin rayuwarmu tsadar rayuwa rishin kudi rishin aiki me yasa saboda babu mun Allah babu mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san zuciyar mu ra'ayin mu muke bi ba yadda za a yi rayuwar mu ta gyaru kun ga doyi da ake tai su kadai ba za su isa ba dole sai mun gyara halayen mu domin Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba yadda za a yi canza ma mutane abin da ke tare da su sai sun canza mugayen halayen su sai sun canza mugayen halayen da suke aikatawa wa'anda Allah ba ya so da haka ne kadai rayuwarmu za ta sauya ta koma rayuwa mai daɗi irin ta da muna biyayya ga Allah subhanahu wataala irin rawar da ke gare mu yanzu da can babu ita irin zaluncin da ke gare mu yanzu da can babu shi irin rashin kyautata mai iyalin da ke akwai yanzu da can babu shi duk wata muguwar ɗabi'a da da babu yanzu akwai ta dan mi za mu jin daɗin rayuwa dan mi za mu gani yadda muke so to ba yadda za a yi mu ga yadda muke so dole sai mun bi Allah shi yasa aka ce ba yadda za a yi rayuwar ƙarshen wannan al'umma ta gyaru sai in sun koma suna yin aiki da abin da ya gyara farkon rayuwar wannan al'umma sai mun koma ga mutanen da irin yadda suka rayu sa'an nan kare za mu samu ingantacciyar rayuwa duk da haka dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya kawo mana ƙarshen duk wani zalunci da duk wata geta da wani bakin ciki da duk wata muguwan ɗabi'a da ke faruwa a cikinmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya raba mu da su ya ɗauke mana su Allah ka shahar da mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah ƴan kasuwa matsalolin da suke fama da su ya Allah ka jaye musu ya Allah Allah kawo musu ƙarshen su ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi su da amfanin talakawan su ya Allah Allah ka raba su da zalunci ya Allah Allah ka raba su da yin ba daidai ba ya Allah Allah ka kare su daga duk wani makirci da ake kulla musu ya Allah da duk wani kaidi da wani sharri da ake musu ya Allah duk wanda yake kulla musu Allah ka bida mai abin shi ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke gaba da ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah duk wani kwantan bona da wani shiri da za a musu na makirci ya Allah Allah ka tona asirin shi ya Allah Allah ka sa a gano shi tun gabanin ya cutar da su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka hada su da tarbiyya mai kyau ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su aiki mai albarka ka ba su ilimin da zai kawo maka son mu ci gaba ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu ci gaba ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu al'umma mu ci gaba ya Allah Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da munafici da shirka ya Allah Allah ka gama mu da halaye masu kyawu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah wannan kasa ta mu Allah ka kai ta gaba ya Allah Allah ka kai ta gaba ya Allah duk abin da yake na ci gaba ne Allah ka kawo shi a kasan nan ta mu ya Allah duk abin da yake na ci baya ne Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka kara mana imani ka kara mana musulunci ya Allah Allah ka shahi mana wayen mu Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka zamanar da kasan nan lafiya ya Allah gabacin ta da yammacin ta ya Allah kudancin ta da arewacin ta ya Allah da tsakiyar ta gaba da ya Allah duk inda wata fitina ke faruwa ya Allah kawo karshen ta ya Allah ya tsaye da sallah